بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء قبل كراتم نا الأصول الثلاثة واللفت babban malami a sheikh muhammad ibn abdul wahab sheikhul islam rahimahullahu ta'ala wannan shine karatunmu na uku muna cikin inda malam yake cewa فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم تسيتي فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم za mu tashi faɗin shi rahimahullah fa idza qila laka bima arafta rabbak na'am
قال المؤلف رحمه الله إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين na'am malam yake cewa fa'iza qila laka idan aka ce maka mai tambaya da zai tambaye ka ya ce bima arafta rabbak da me ka san ubangijinka tunda a can baya da ainihin wato ya ce idan an tambaye kamar rabbuka za ka ce rabbi allahu alladhi rabbani ko wa rabba jami'al alamina bi na'amihi to ya aka kasan da cewa ubangijin naka shine arrabu shine abin bauta mawa sai ce to da wani zai tambaye ka ya ce bima arafta rabbak da me kasan ubangijinka da wasu alamomi ne kasan shi fakul sai ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi na san shi ne da ayoyin shi da halittun shi abubuwan da ya sanya al'ayatu anan al'ayatul mushahada ayoyin da ake gani na wato ainihin kaddara kauniya na gudanar da duniya da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ba al'ayat almatuluwa ba almuqra'a wanda ake karanta su a qur'ani ba su ake nufi ba nan ana nufin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da su don mutane su ɗau izina don su wa'azdu to shine sai ya ce fakul bi ayati wa makhlukati da ayoyin shi da halittun shi nake gane shi duk da su ma ayat din makhlukat ne mana halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a cikin duniya don su nuna ma mutane girman Allah da kuma dukkan halittun Allah ga baki ɗaya da ya yi wannan na nuna mun cewa ba wanda ya cancanta abota mawa sai shi domin babu wanda ya isa ya wa'innan ayyukan sai shi kuma wanda ya wannan ayyukan shi kaɗai ya cancanta ka riƙe a matsayin abin taimakonka a matsayin abin dogaranka a matsayin abin bautarka sai ce wa min ayatihi lailu wan nahar daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala akwai dare da yini washamsu wal qamar da kuma wato ainihin rana da wata suna cikin ayoyi waɗanda suke nuna wa mutane girman Allah subhanahu wa ta'ala wa min makhluqatihi daga cikin halittun Allah waɗanda idan ka gansu zaka ƙara girmama Allah subhanahu wa ta'ala as-samawatu sab'u wal ardu wal arduna sab'u sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai idan ka gansu zaka ƙara tabbatar da girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda yadda ya halicce su cikin banƙaye cikin ban sha'awa cikin ƙwarewa da gwaninta wanda babu wanda ya isa ya kwaikwayi irin wannan halitta ta Allah kuma Allah bai kalla gurin kowa ba shi yasa wani gurin suka ji ya ce badi'u samawati wal ard fatira samawati wal ard shi ya kirkira halittar sammai da kasai ba tare da ya kalli samfurin wani ba ba tare da ya koya daga gurin wani ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala halittun nan da ya yi na dare da yini da rana da wata da sammai da kasai guda bakwai bakwai suna ƙara nuna maka girman Allah kaga sammai da sammai guda bakwai ne ya zo da yawa a cikin alkur'ani mai girma sab'a samawatin amma ƙasa a ƙur'ani bai zo sarahatan kan cewa guda bakwai ba ce sai dai mafhumin wato ainihin aya ta ƙarshen suratu at-talaq ce ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna wannan na nuna maka cewa ƙasa ita ma ashe guda bakwai ne su da ya ce ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci ƙasa kwatankwacin samman nan a gurin adadi kenan kuma hadisai ingantattu sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya saci wani wanda ya ƙara wani abu na ƙasa ya canza iyakar ƙasa daga inda aka ɗiban mushi ya ƙaro a na makocin shi annabi ya ce tuwikahu min sab'i ardina za a ratayo mushi a zabtaro mai tun daga ƙasa ta bakwai a ɗaura mashi a saman shi ranar gobe a kiyama to kaga ashe kasai guda bakwai ne wa ma fihinna da duk abin da ke cikin su wa ma bainahunna da abin da ke tsakanin su wa ma fihinna ma fi samawati min al mala'ikati wa ghairihim wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa min al hasharati wa ghairiha wal ma'adin eh Allah shi ya halicci abin da ke cikin sama mala'iku da sauran halittun da Allah ya ajiye a cikin sama da halittun da ke cikin ƙasa na ƙwari da ma'adanai da sauran abubuwa da wanda ka sani da wanda baka sani ba to Allah ta'ala duka shi ya halicce su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ma'ana kamar mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da sauransu wa'innan dukansu halitta ce ta Allah wanda idan ka kalli wannan halittar zaka ga akwai ƙudura mai girma a cikin wato ainihin wannan halittar da za ta nuna maka cewa babu wanda ya isa abota mishi sai wannan mai halittar dalilu qawluhu ta'ala dalili faɗarsa maɗaukakin sarki wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar daga cikin ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid mai iya magana ya ce a cikin dukkan komai akwai ayar da ke nuna maka cewa Allah shi kadai yake duk abin da ka gani akwai aya wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun cikin ƙasa Allah ta'ala ce akwai ayoyi na ɗaukan wa'azi yanda za a karanta maka aya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kaji tsoron Allah ko ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أيوي ما سوازي za a karanta maka ka ji girman Allah ya ratsa zuciyarka ka ji ya kamata wani laifi da kake yi ka ji ya kamata wani alkhairi da baka yi ka aikata to hakan nan idan ka kalli gudanarwar da Allah yake ma duniyar nan na sassafa dare da yini da caccanza yanayi lokacin da ya ga dama a yanda ya ga dama a yanda ya ga dama to wannan ma zai kara maka imani shi ma aya ne wa'azi ne kuma idan mutum baya tunani gurin gudanarwar da Allah yake ma kaunin duniya to wannan alama ce ta raunin imanin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta a sanda aka saukan mai da ƙarshen ayoyin ƙarshe na suratu ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta maimaita wa'annan ayoyin yana kuka har asuba aka kira sallah shiru shiru bilal yana jiran shi ya fito sai da ya je ya kwankwasa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka fabaka hatta balla thara injina na aisha yayi hawaye yayi hawaye har sai da ya jika kasar gurin kasar cikin ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sauka mun da wasu ayoyi a daren yau wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu duk wanda ya karanta wa'annan ayoyin bai yi tadabburi a kansu ba bai yawaita tunanin shi ya zurfafa tunani a cikin su ba ya shiga uku ya lalace inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe dai ba a banza Allah ta'ala ya halicci sammai da kasai din nan ba shi yasa muminai suke cewa rabbana ma khalaqta hadha batila وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا da haka wannan ginin da Allah ya ma duniya shi kan sha'aya ne wa'azi ne ina fata an gane to sai ce wa min ayatihi al-lailu wan nahar dare da yini suna daga cikin ayoyin Allah wa shamsu wal qamaru da rana da wata للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار haka Allah ya tsara kowa da falakin shi komai da yanda inda Allah ya umarce su nan suke tsayawa abinda Allah ya sa su wato ainihin shi suke har in zunubi ya yawa ma Allah in ya so ya firgita mutane ya tsoratar da su sai ya gudanar da wata ayar shi a jikinsu wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi fa idha yukhawifu Allahu bihima ibada annabi annabi ya ce lalle rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kisbewa su rage haske ko hasken wata ya ki bayyana saboda wani ya an haifi wani ko don wani zai mutu Allah ta'ala ce yana Allah Annabi sallallahu ya ce Allah na tsoratar da bayi ne kawai da su in ya ga mutane sun yi nesa da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kisfar da rana ko ya kisfar da wata don su koma cikin taitayinsu su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala la tasjudu la tasjudu lishamsi wala lilqamar kar ku yi ma rana sujada kuma kar ku yi ma wata sujada ma'ana kar ku bauta ma rana kuma kar ku bauta ma wata sai ya yi amfani da as-sujud domin shine a'la maratibil ibada mafi kololuwar matakai na ibada a gurin sallah misali babu kamar wato ainihin sujada domin sujada ta kumshi ainihin at-tadhlil al-hissi wal ma'anawi kankantar da kai na zahiri ka ɗauki mafi kololuwar tsawo a jikinka ka ɗoɗana shi a ƙasa kuma ya kumshi kankantar da kai na ma'ana domin a wannan halin da kake ciki kuma kana subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki ka kai ka yadda al'asfalu ne kai to akwai wato ne khudu'i a ciki daga karku karku yi sujada ga rana ko as-sujud ya zo da ma'anar kankantar da kai domin akan ce sajada lahu ya'ni khada'a lahu wa tadhallal ko wa dhallala lahu zaka kar ku kankantar da kai ga rana ko wata domin alkhudu din yana daga cikin ibada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku bauta ma Allah ta'ala wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in har shi kadai kuke bauta ma wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda lalle ubangijinku Allah ta'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shida ya halicci ƙasa cikin kwana nawa ƙasa ita kaɗai cikin kwana nawa cikin kwana hudu eh? sama fa cikin kwana biyu to in za a yi tafsili sosai a ce ya halicci ƙasa cikin kwana biyu ya halicci duwatsu da akwati na ƙasa cikin kwana biyu ya halicci samai cikin kwana biyu haka allah ya kasa a cikin suratu fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها أبنتن دايكي بتر واتكين كاسا في أربعة أيام يعني إن أن هذا دبيون وانتن دبيون وانن هؤلاء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أن هذا يا زما شدة كينا to Allah ta'ala ya ga dama yana da iko kuma ba zai gagare shi ba dama ba abin da ke gagara shi ya ce ma sama da ƙasa ku kasance nan take cikin kyaftawa ido su kasance inna ma kana amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida saboda wasu hikimomi wala Allah ka gane hikimar wala Allah ba za ka gane ba sai dai in ka gano hikimar da kai ka fahimta sai ka ce ina tsammanin na daga cikin hikimar da ta sa Allah ya kaza shine kaza karka ce hikimar kenan a'a baka isa ba malamai na cewa na daga cikin hikimar da ta sa Allah ya tadarruji gurin halittar sammai da kasai a cikin kwana shida don ya koya ma wa ɗan adam bi a sannu sannu karka zama mai gaggawa ko da abin da yanzu za mu iya sauke littafin nan yau din nan ko ba haka ba amma sai muke bi a hankali saboda a hankalin zai fi ilmantarwa kuma zai fi amfanarwa shi yasa Allah ta'ala wasu abubuwansa yake bin su mataki-mataki ka kamar halittar dan adam inda Allah ya ga dama da ya tashi halittar kama sai ya kazan dandan katu amma sai ya min nutufa ko ka koma alaka ka koma mudgha thumma yukhrijukum tifla a haife ka ba za ka iya tashi ka zabga da gudu ba dan akuya yau aka haife shi uwar ta lashe shi sai ya zabga da gudu kuma kafi shi daraja amma sai ka yi sai ka hawa innan wato ainihin marahil ɗin sai ka hawa innan matakan atuwar ɗin da tarkabin na tabakan an tabaka daga matakin tufuliya ka zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa har wata ran a ce tsoho wata ran a ce dattijo ka zama ma wata rara gargajajjen tsoho ila arzalil umur to akwai hikima a ciki shi yasa ce wa fi anfusikum ku kalli kanku akwai aya afala tubsirun ba kwa gani ne ko gashin nan da yake fito ma a kai in aka bara kan ba za a ga gashin ba a ciki ko gashi ne yana fito maka yanda haƙori yake fitowa yanda Allah yake shirya su yanda idanka yake da sanadaran da Allah ya zuba maka da kunnanka da kaza da kaza da kaza ko hikima to shi yasa Allah ta'ala kona daga cikin hikimar da yasa Allah ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shida wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab to ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyam sun mastawa alal arush sa'an nan sai ya daidaita a kan al'arshi sun mastawa alal arushi sa'an nan sai ya daidaita a kan al'arushi daidaituwar da ta dace da girman shi azza wa jalla in ka zo istawa alal arshi ya daidaita a kan al'arushi yadullahi fauka aidihim hannun allah na saman hannayensu faba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da wani fushi daga gurin Allah wa ghadiba Allah alaihi Allah yayi fushi da shi ka zauna lafiya ka fassara sifofi ko sunayen Allah subhanahu wataala akan zahirin su ka fassara su amma hakikanin su wannan Allah ta'ala shi kadai ya san hakikanin su da haka zaka ce Allah ya daidaita akan al'arshi saboda shi ya baka labari wa man asdaqu min Allah haditha amma yaya ya daidaita ba za ka yi wannan shishigin ba don bai sanar da kai ba bai bautar da kai da sanin yadda ya daidaita kan al'arshi ba don ba zai amfani ka ba kuma ba za ka ma iya fahimta ba amma ya bautar da kai da ilimin yadda da cewa ya daidaita kan al'arshi daidaituwar da ta dace da girman shi haka za ka faɗa a cikin kowace sifa daga cikin sifofin allah subhanahu wa ta'ala za ka tabbatar da sifar sannan ba tare da ka kamanta ta da sifar wani makhluki ba babu tashbihi sannan ba za ka kore ta ba irin yadda jahmawa suka yi babu ta'atili sannan ba za ka awwala ta ba ka bankara ta domin ta'wili tahrifi ne suke yi a wannan babu asalin ta'wil a cikin nusus na shari'a shi fassara ake ce mishi amma ta'wili a babun aqida shi tahrifi ne dan babu ta'wili cikin aqida aqida yanda ta zo kawai haka ake sakinta وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وعسو وأصونها عن كل ما يتخيل إن فاتن أنغاني أشعري إن يزوشي تاويلي يكي yace istawa alal arshi eh istawa ne amma ba istiwa'i ake nufi ba istaula ake nufi ya mamaye ya ci galaban al'arshi me dalili sai ya shiga can ya fito ya shiga can ya fito ya shiga can ya fito babu aya babu hadisi babu maganan wani malami da kyar suka kirkiro wani baiti suka ce shine hujjarsu kamar stawa bishirun alal iraqi wanda bishir bin marwan ya mamaye kasar iraqi ta shiga cikin mulkin shi wai wani mawaki an ce waye suka ce wani mawaki ne ya faɗa haka kila shaidan ne kai ko kana da ayoyi kana da hadisai bin al-qayyim ya ce muna da hujja dubu ɗaya akan cewa Allah ya daidaita kan al'arshi ya zata wani zai yi tari cikin su sai ya ji ba wanda ko gyaran murya yayi ya boye sai ce to dalilin ma ya kai dubu biyu kuma haka nan ne su fito a kara suka ki ai kun san dalilin da yasa ya rubuta nuniya ko yan bid'a ya ce su zo a tattauna da su suka ce ba za a yi ku yi rubutu in muku raddi ya ce ba a yi ba to ku zo a yi mubahala a je a yi dawafi a yi ala tsitsitsi duk wanda ba shi da gaskiya Allah ya kwashe mai albarka suka ce kai wannan fitinan nan shine sai ya ji haushi ya yi amai wannan nuniya amai ce ya yi kawai zubutan yake ba zama ya tsara ta ba baiti kusan dubu hudu ko dubu shida haka da na'am tun bastawa alal arsh yughshil lailan nahar Allah yana lulluɓa dare da yini yakan ɗauki dare sai ya rufa yini da shi da dare ya zo to shi kenan yini ya gushi ya tulubu wa hathitha yana neman shi da gaggawa dare na neman yini da gaggawa yini na neman dare da gaggawa mana daga sanda aka ce dare ya yi za ka nemi yini ka rasa babu wani abu a tsakaninsu a ce ga wani lokaci wanda shi ba dare ba kuma shi ba yini ba babu shi daga dare ya zo to ba yini daga yini ya zo babu dare cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala washamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri da rana da wata da taurari dukkan su horarru ne da umarnin Allah Allah yake horar da su da umarnin shi abin da ya sa su shi suke yi ala ku saurara lahul khalq wal amr gare shi halitta take da umarni shi ke kula da al'amuran halittu gabaki daya tabarakallahu rabbul alamin albarkatu sun yawaita ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai malam yace war rabbu huwal ma'budu ar-rabb shine dai abun bauta ma'ana a wani lokacin الرب yana zuwa da ma'anar abun bauta kamar yadda ya ce u'budu rabbakum ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum kamar yadda zai kawo ta ga tanan wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku wa ga ar-rabbu anan ana nufin al-ma'bud al-ma'luh wanda ya cancanta a bauta mushi duk da ar-rabbu yakan zo da ma'anar mai kulawa da halitta daga rabba yurabbi rububiyatan kamar da muka ji a baya walladhina min qablikum kuma shi ya halicci wanda suka gabace ku la'allakum tattakuna tabbas za ku kiyayi dokokin Allah in har kuna bauta ma Allah yawan bautar Allah ke sa ka kana dena wani saban kake kana dena wato ainihin fusata Allah ta hanyar saba mishi allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗar da za ku taka ku kwanta a kai ku amfana da ita wasama a bina'a kuma ya sanya sama ta kasance rufi a kanku ita ce ka wato ainihin kariyarku ita ce rufi a samanku wa anzala minas sama'i ma'a kuma Allah ta'ala ya saukar muku da ruwa daga girgije duk abin da ke sama ana kiran shi wato as-sama duk abin da yake sama da kai ana kiran shi as-sama'u minas sama'i yana nufin daga girgije domin ai ruwa wato ainihin daga girgije yake yake ainihin wato fitowa fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar muku nau'uka wato nau'uka na 'ya'yan itatuwa da sanadiyar wannan ruwan ba'u sababiyya ce fa akhraja bihi yani bilma Allah ya tsiran muku ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa kayayyakin abinci daga cikin wannan ƙasar sakamakon ruwan da Allah ya yi rizkan lakum ya zama arziki gare ku wasu suna fassarawa da cewa ya zama abinci gare ku imamu sa'idi rahimahullah ya ce a fassara shi da arzikin domin ai ba iya abin da za ka ci kaɗai kake nomawa ba kakan noma ka saida ko kana nomawa ka aje na iri da kaza da kaza a ce arziki ya fi gamewa fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin kuna sani kar ku sake ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani na'am mu karanta qala ibn kathirin da lokaci yayi da yana da alaka da wannan wala ya hayar قال قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة نعم ما يتي قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير المفسر الله يقرا مش رحمه yake cewa alkhaliqu li hadhihi al-ashya to wanda ya halicci wa'annan abubuwan da muka ji da rana da wata da taurari da kaza da kaza huwal mustahiqu lil ibada shine wanda ya cancanta a bauta mishi kamar da in ka kalli wannan ayat ta bakara da kyau zaga Allah ya kafa hujja da cewa ya cancanta a bauta mishi ne sakamakon halittan wa'annan halittun da yace ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladhi khalaqakum والذين من قبل خلقكم والذين من قبلكم كو لعلكم تتقون سيتي الذي جعل لكم الأرض فراشا Allah nan wanda shine ya halitta muku ƙasa ta zamanto shimfiɗa a gare ku domin ja'ala anan da ma'anar khalaqan tunda yayi ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli biyu alladhi ja'ala lakum al-arda firasha Allah shine wanda ya halitta ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku ko kuma sayyara ya maida muku ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku wasama'a bina zuwa ƙarshe kaga wannan aikin rububiyan shi ne tunda ko shi ya muku wannan kenan shi ya cancanta a bauta mushi baya daga cikin adalci Allah da ya sauwake maka komai ya yassare maka komai na rayuwa ka ki bauta mushi kuma ka bauta ma wanda bai maka komai na ci gaban ka ba wannan ya zama zalunci shi yasa shirka ta zama mafi girman zalunci inna shirka la zulmun azim Allah ta'ala ya tsare mu sai mu gashi insha Allah